بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وترنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في السور فجمعناهم جمعا ubangiji na ba mu labarin cewa lokacin da ginin ya juju da ma juju ya buɗe ya dandake suka samu hanya suka shiga cikin duniya suka yi ɓannansu shine muka yi maganin qatar a cikin karatunmu da ya wuce malamai sun ce su ne ya juji da maju domin ɓannan da suka yi a duniya ba a taɓa samun wata halitta ta yi wa duniya ɓanna irin wannan ba to sannan nasara suka biyo baya suka zo suka haɗe duniya su ma ubangiji ta in lokacin ya yi zan haɗa jan adam su yi ta yawo a cikin junansu kamar kumfa a kogi to yanzu ana cikin wannan halin da Allah ya ba da labari din ko ina ka je za a ga motoci suna tafiya suna ɗaukan mutane suna kaiwa wani wuri jiragen sama na ɗauka na kaiwa wani wuri duniya ta ga wuraya ko ina da ko ina an haɗu kafurai wanda suke suke cewa ba su da Allah da wanda suke ce suna da Allah amma ba sa bauta masa da musulmi masu son zuciya da mutanen kirki da mutanen da ba na kirki duk an gauraya an haɗu wuri da ana yawo cikin juna in kaga irin wannan ya faru to lokacin tashin duniya ya yi kusa in lokacin duniya ya yi kusa kuwa za a busa kafo kamar yadda muka karanta jiya wani suka fi suya sai a busa kafo na mutuwa a sake busa kafo na tashi fa jama'anahum jama'a sai mu tara mutane tarawa وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا ranar da muka tara taron tashin kiyama din in mun tara su wa aradna sai mu sai mu bayyana jahannama a kawo jahannama a filin kiyama mu nuna wa kafirai ita ardan hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun Allah ya nuna musu ce ga jahannaman da aka yi muku alkawari wanda kuka ce ƙarya ne ba za a ma tashi ba in an mutu annaba abin da suka faɗa muku yanto ga ta nan a fili islahu alayhi wa kuntum takfurun tana zabarbaka tana fishi tana nuna fishi ana ba ta hakuri mala'iku suna janta da da igiyoyin da da sasari warar na jahannama yau mai izin a wannan rana za mu nuna jahannama da kefiri na wa kafirai ardan wato su gani da idonsu shi musulmi ya ga jahannama a zuciyarsa a duniya an nuna masa ita saboda haka ne yake jin tsoron Allah yake jin tsoron fadawa cikinta shi ko kamiri da mutumin banza bai ganta ba a duniya zuciyarsa bata nuna masa akwai wutar lahira ba shi yasa bai ganta wato ranar tashin kiyama sai a nuna masa ita ce to ga wutar da kake karyatawa kiyaye
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا wato mujrimunan da aka faɗa wa ra'al mujrimunan nara fa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa da manyan miyagun masu kafircewa annabawa da ƙananan miyagun masu kafircewa waliyai masu zagin waliyai duk an tara su anan da aka ce wa arna jahannama yau mai zirkin allazi na kanat ayyuhum fi zifa'in an zikiri mutane ne waɗanda waɗanda idonsu ya riga ya ruhu ba sa ganin alƙur'ani na balle su imani su yadda da shi fi zifa'in an zikiri wa kanu la yastati'una sam'a idonsu na zuciya da idonsu na waje baya ganin wa'azi baya jin wa'azi ba ruwansu da zikiri wa kanu la yastati'una sam'a kuma ba sa iya jin ma wa'azin na alqur'ani wato ana maganan zikirin da har yanzu anan
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا جعلنا جهنم إنا آتنا جهنم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا آتنا جهنم للكافرين نزلا أنا مجانا سورة أنا مجانا mafi muhimmancin abin da ke magana a kansa dai waliyai da almajiransu da karama da walittaka saboda haka ne cikin sura kake samun irin waɗannan kalmomi da yawa hunalika alwalayatu lillahi alhaq kake samun kake samun irin waɗannan afatattakizuna wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisa lizzalimina badala maganan waliyai dai maganan waliyai dai to anan ya ce afahasiban allazina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna atanna jahannama lil kafirin nuzula sun shi kafirai da suka kafir da suka kafirce afahasiba suna zatan an yattakhidhu ibadi min duni awliya za su za su dauki makiyana wato bayina su mai da su sune iyayen gijinsu wanda suke bautawa su ne masoyansu auliya alim to akwai auliya ullahi in ka bi auliya ullahi ka bi Allah ne in ka bi auliya shaytani ka ji Allah ne kamar yadda yake a fattakin zurriyatu auliya min duni din nan to in ka bi waliyan Allah za ka koma wajen Allah ne in ka bi waliyan shaytan za ka koma gidan shaytan ne in yace to suna zaton ne za su dauki bayina su mai da su iyayen gijinsu su ne abin jibinta su su ne suke bin umarnin su ni ba za su ɗauke ni ubangiji su bi umarni na ba in kyale su a fasiban da kamaru an yadda su ibadi min duniya auliya inna atanna jahannama lil kafin nuzula ai na riga na shirya jahannama ta zama masauki ko kayan saukar da baki ibn abbas yana fassara shi da masauki nuzulan kuma a cikin larabci nuzulan abin da ake fara kawo bako in ya sauka maza maza ku kawo masa ruwa ku kawo masa ruwa to shine abin da za a fara kawo musu a nuna musu a filin kiyama a ce to ga kayan sauka nan ku baki ne ga kayan sauka nan a nuna musu wutar Allah kiyaye قل هل ننبئكم بنخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يا رسول الله يا الدنيا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا kuna son mu ba ku labarin mutanen da suka yi aiki ne suka yi asaran aikinsu amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan an yi aiki an wahala maimakon a dawo gida lahira a huta sai aka fada cikin wahalar da babu irinta a duniya shi wanda ba musulmi ba dare da rana aiki yake dare da rana aiki yake yi na duniya kawai shi ko musulmi shi ma yana aiki dare da rana amma in ya mutu to kamar mutum ya ini yana aiki ya dawo gida da dare ci abinci ya samu wuri ya kwanta ya huta to haka zaman duniya yake da komawa lahira wanda ya aiki mai kyau idan ya mutu shikenan ya mutu ya huta amma wanda ya mugun aiki ya zama kafiri komi aikin da ya yi ko da aikin ana dangana shi lada ne shi ba zai samu ladan ba misalin mutumin da ya ki bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana yin wani addini wanda lokacinsa ya riga Allah ya jingina lokacinsa ko addinin annabi Isa ko addinin annabi Musa addini ne na gaskiya amma zamaninsa tunda Allah ya aiko annabi Isa na annabi Musa ya wuce tunda aka aiko annabi Muhammadu na annabi Isa ya wuce to waɗannan suna yin ayyuka kaman ayyukan ibada suke yi amma suna rike da kuɗi ne wanda gwamnatin Allah ta soke aiki da su an kawo sababbi za ka shiga musulunci ka yi haka da hannunka kana jin hausa ka ce la ilaha illallah daga hannun sosai la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu fassaran abin da ka faɗa translation din nan wannan wato ka ce ka yarda ne tun daga zuciyarka Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai shi yayi kowa shi kadai shine ubangijin mu kuma ka ce ka yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini da muke musulmi kuma ka ce ka tabbata ka yarda tun daga zuciyarka Yesu ba dan Allah bane Allah ba shi da da Yesu bawan Allah ne wanda Allah ya wani abin mamakinsa da shi yayi shi yana da uwa ba shi da uba kamar yadda yayi annabi Adam ba uwa ba uba yayi Hawwa uba uwa haka yayi mu kuma da uwa muna da uba ka tabbata ka yarda abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah yau ka zama musulmi ne maka murna za ka je kai wanka a koya maka sallah biyar kullum kuma ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi da dare sai kai niyya ku tashi da wannan azumi tare da kai Allah ya baka dukiya kai zakka Allah ya baka dama ka je haji kuma duk abin da yake wajibi ne akan mu musulmi ya zama dole akan ka duk abin da ba shi da ke wajen mu ya zama ba shi da ke wajen kamancin naman alade kamancin giya da kaman amfani da matan banza duk wannan musulunci ya hana kai musulmi ne tun daga yau muna muna muka murna mu yan uwanka menene sunanka na da Chief. to yanzu wani suna kake sunan musulmi duk wanda kake so to na samu amadu o mala amadu masha Allah mala amadu alhamdulillah قل هل نبيكم بالاخسرين امالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ودن ba ka gaya musu ko kuna so a baku labarin waɗanda suka yi asaran ayyukansu sun yi aiki mai kyau maimakon mutum ya tara kuɗi dai wanda aka soke wanda gwamnati ta soke wanda ba ta amfani da su zamanin su ya riga ya wuce a kawo maka su akwatuna akwatuna da zamanin da ne wannan kuɗi ne amma ba kuɗi ba ne to haka duk wanda suka yi wani addini ba na annabi Muhammadu ba bayan annabi Muhammadu duk wanda ya addinin da ba na annabi Isa ba a zamanin annabi Isa to ya yi addini ya aiki da addinin da ya wuce duk wanda ya aikin addini bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to yayi aikin addini amma aikin ya wuce kudin da ba a karba ne an riga an gama da su bilaftarina amana allazina sune waɗannan wanda suka yi asaran ayyukansu sun yi aiki gashi sun yi aiki mai kyau amma ba lokacin sa bane ko ko ba wanda aka yi umarni a yi bane tunda ba hanya annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama allazina dallaka ayyukan fil hayatid dunya waɗanda sun yi aiki a nan duniya amma aikinsu ya lalace ya ɓata yaro a banza wani ya sibuna suna zaton annan su yusinuna suna kyautata sun an aiki suna gyaran aiki ne alhali ko aiki ya riga ya ɓaci haka wanda yake a zagin bayin Allah yana zagin waliyai komi aikinsa wanda yake annabawa wanda yake annabawa ya zazzage su tun daga lokacin ya zama kafiri wanda ya ƙi wani yake zagin su ba zai zama kafiri ba sai da zai mutu sai lokacin da zai mutu ne wa man sabbana illa bi tumata kafiran fa wannan ga liman ka sabba jambi wa idrati duk wanda yake zagin waliyai to ran da zai mutu sai ya ridda shi ya faɗi abinda kalma ce ta ridda sannan ya mutu to saboda haka a kiyaye wannan manyan bayin Allah sahu guda biyu sahun annabawa da sahun waliyai ba ruwanka in baka yin harkar su ma karka zage su ba ruwanka amma in kana zagin su ba za ka mutu ba sai ka zama kafiri ko mai zagin wali makiyin wali abinda Allah zai masa ba zai afi dan kirki ba ko ba zai samu wanda zai gaje shi a gidansa ba saboda saboda inna shani aka huwa laftaru Allah ya ga annabi makiyin annabi duka Allah ya yanke bayan ba zai baya ba inna shani aka huwa laftaru to makiyin annabawa to makiyin magada annaba shi ma haka yake don al'ulama wa sallam biya makiyin magada annaba haka Allah zai yanke bayansa ba zai ga yadda yake so cikin zuriyarsa ba saboda kin waliyai Kawai ya suna zaton in annabawan nan da suke yi wani abu ne abin kirki ko ko kalkannan suna zaton kin waliyai din nan wani abin kirki ne ayyukansu da suke yi za su amfane su أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فابرت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك وأن متاني masu kin wannan sahu guda biyu sahun gaba annabawa kenan kafirai kenan ko ko masu kin sahu na biyu na waliyai kenan su aka hada aka ce ulaika waɗannan wanda suka yi asaran ayyukan nasu kawaru bi ayati rabbihim sun kafirce wa ayoyin ubangijinsu domin muna karantawa can ba wa manazzalu mimman zukkira bi ayati rabbi fa arada anha wa nasiya ma qaddama yada a cikin azzalai wani azzalimi ne yayi wanda aka yi masa wa'azi da ayoyin Allah aka ce maka annabawa suna nan ga mujizozin su ga darajojin su ga yadda suke ga yadda masoyan suke ga yadda makiyan suke waliye suna nan ga karamomin su ga darajojin su ga yadda suke ga yadda masoyan suke ga yadda makiyan suke duk ya kauda kai bai ji ba na sabon farko aka ce masa kafiri na sabon na biyu na kin aka ce masa makiyin waliye wannan magajin wannan wannan ma magajin wannan ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim sun kafirce wa ayoyin ubangijinsu wanda duk abin da aka yi musu su kawo jayayya wa yajadilu alladhina kafaru bil batil liyadhibu bihi al haqq su kawo jayayya da ƙarya don su tura gaskiya da shi sun kafirce wa ayoyin Allah da saduwa da Allah ranan gamuwa da Allah kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi sun kafirce wa ayoyin Allah sun kafirce wa gamuwa da Allah ranan tashin kiyama kenan fabila ta malu saboda haka ne ayyukan na suka rushe suka zama ba su da amfani fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wayannan mutane ba za mu tsayar musu da sikerin da ake awon kaya ba misalin baki guda biyu sun zo da audugar su za su auna da safe sai an sa sikeli ne a auna daya sai kayan audugar sa ya kone da daddare in gari ya waye shi zai je sikeli habila ta malu fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wannan ba sai an je sikeli ba aikin ya riga ya bace mugu ne zalla shike da dama ana aure jike ne don a bambance tsakanin kyakkyawa da mummuna ne to wannan mugun ne gaba daya me za a auna fara nuki mu da yawmal qiyamati wa a mai da hankali wannan mu ake wa wa'azi jama'a
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك yadda kaje yadda kaje maganar din nan haka take jaza'u sakamakon su bayan sun yi aiki mai kyau idan shi mai zagin waliyan ne yayi sallah yayi zakka yayi haji yayi umra yayi sadaka yayi komai ran da zai mutu gaba da komai an kona saboda yayi gaba da makiyin Allah yayi gaba da masoyin Allah waliyin Allah shi kuma ya zama makiyin Allah to saboda haka sakamakon su jahannamu wutan jahannama Allah ya kiyaye bima kasabu bima kabaru saboda kafircin da suka kafircewa annabawa in waɗanda suka kafircewa annabawan ne suka ki su ko ko wanda suka ki waliyan ne suka zage su jahannama ta faru wattakazu sun mai da ayati ayoyi na da ake karanta musu wa rusuli da manzanni na da ake faɗin darajojinsu duk sun mai da su huzuwan abin wasa in an faɗa sai su yi wasa su yi dariya إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا duk lokacin da aka faɗi kafirai aka faɗi sakamakonsu ko ko miyagu miyagu ne ba kafirai bane aka faɗi sakamakonsu to sai hankalin sahabbai ya tashi saboda tsoron Allah to maza wasu ya kawo maganar muminai da sakamakon su don a saisaita musu ubangiji ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula amma fa mutanen da suka yi imani da annabawa suka yarda da su suka bi su suka yarda da malamai suka yarda da maganganun su don malamai su ne magada annabawa wato su ko malaman su da malaman su malaman malamai malaman malamai su ne ake kiran innal ladina amanu wa amilus salihati suka yi kyakkyawan imani suka yi kyawawan ayyuka kanar lahum jannatul firdaus nuzula su kan ba jahannama ne za a kawo arna jahannama ya mazilin kefe ardan ba a'a za a nuna musu aljanna ita ce abinda za a fara nuna musu kayan masauki domin turan da mutum zai mutu zuwa nan guda biyu kowanne turan da zai mutu za a nuna masa yadda karshen lamari yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-qabr awwalu manzilin min manazil al-akhirah fa idza kana khairan fa ma ba'dahu khairun min wa idza kana sharran fa ma ba'dahu sharrun min wato kabari shine farkon masaukin mai zuwa lahira in yayi kyau to abin da zai biyo baya ya fi haka kyau in yayi muni abin da zai biyo baya ya fi muni a wani wuri yana cewa alqabru imma rawdatun min riyadil janna aw hafratun min hufarin nar shi kabari ko dai ya zama dausayin aljanna wato falo sitiru inda za ce zauna kamun a shirya inda za a kai ka sitiru in yayi kyau ya zama falo kamar sitiru kamun a nuna maka inda za a sauke ka in yayi muni kuwa ga drin inda za a ajiye ka kamu akai ka kurkuku to saboda haka ne tun ranar mutuwa in mutumin kirki zai mutu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم sirrin da zai mutu wato sai Allah ya shiryo mala'iku ya musu kayan ado a cikin siwan mutane a cikin suran mutane za a kawo su da kayan ado kyawawan mutane su taru a gaban wanda zai mutu din shi kada yake ganin su mutane ba sa gani sai sai mun zo ne mu maka albishir karka ji tsoro zaka mutu zaka mutu amma karka ji tsoro kuma karka yi bakin ciki amma ba zaka mutu karka ji tsoro an shirya aljanna an shirya aljanna da aka yi alkawari tana jiran ka zaka mutu wani a gaya masa ma lokacin da zai mutu in ya farfado zai tambaye wa jinya azhar ta yi ko ya ce la'asar ta yi ko ya ce magariba ta yi wani lokaci muke ciki zai faɗa so zan mutu don Allah in na mutu kaza kaza kaza kaza sai ce mun ka ka samu sauki har ka samu bacci ɗazun nan hankalin mu ya kwanta za ka ba mu tsoro ce ku ji da abin da zan faɗa to an zo an masa albishir din kenan Allah ya sa da mu amma fa mugun mutum in zai mutu Allah ya ce annabi ma baya son annabi ya ga wurin walau tare izi zalimuna fi ghabaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادي كما خرجناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وظن يومكم شركاء لزعمت أن فيكم شركاء لقد تقطع بينكم ولله ما كنتم تكمون Allah ya turo mala'iku da mugun shiga mugun kama wato kaman dai wancan na farko kaman sojoji ne amma sun sa rigunan mutane sun je daurin aure ko suna kaga mutane kaman kowa to wannan ko sai a kiryo su shiri sosai na yaƙi mala'ikun ne amma shiri na yaƙi da abinda duk baka son gani haka za a gansu su suna ba shi tsoro ka kaɗe yau yau ka kaɗe ta abin da kake karyatawa yau ka sai ka gani da idonka ina kazanka ina kaza ina mulkinka ina abin da yake rudinka ina jama'an naka ina masu cewa sai an gama da su ka sannan a iso inda kake suna ina yau ka kaɗe yau kaza kaza ai ta ba shi tsoro su ɗauki abin duka suna dukansa tun tun tun a wannan lokaci shi kaɗai ke ganin abin sai na ba mutane tsoro masu jinya sai su dabdade shi to daga nan mutane a mai da hankali mu ake da mu ake maganan nan a mai da hankali mutum ya mai da hankali da sallah ya mai da hankali duk abubuwa masu kyau ya kiyaye ka mai da hankali kai abin da yake za a tambaye ka kar ka damu da abin da ba za a tambaye ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min husni islamil mar'i tarku ma la yani kan musuluncin mutum duk abin da bai dame shi ba kare shiga su waɗannan bayin Allah da ake kansu waliyyatin nan da mabiyansu in kana son harkar su ka shiga in ba ka so ka kare bakinka ba ruwanka bai zabe ka ba in dai ba ruwanka da su amma ka shiga harkar su kana suka kana fata kana zagi to ka shiga abin da bai dame ka ba annabi ka ce kar kai haka ka saba wa annabi kenan kuma ubangiji ya ce wala takfu ma laysa laka bi ilm duk abin da bai shafe ka ba baka san shi ba kar ka shiga cikin sa to tun da wannan abu bai shafe ka ba baka damu da shi ba to ba ruwanka da shi ka je kai abin da ya dame ka in ka je kabari ba za a tambaye ka dan me kabar waɗansu mutane suna suna kaza suna kaza suna dariƙa suna kabari baka hana su ba ba za a tambaye ka wannan ba a kabari amma akwai abin da za a tambaye ka to ka mai da hankalin gyaran abin da za a tambaye ka din saboda waɗannan abubuwa duk mu ake ba tsoro inna atana inna allazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula su ko aljannan firdausi wanda ita ce babba ita ce madaukakiya daga cikin aljanna to ita ce masaukinsu ita za a fara nuna musu tun a cikin kabarinsu ita ce masaukinsu ita aljanna Allah ba mu aljanna cikin da falalarsa albarka ne kuma sallallahu alaihi ba don ayyukan mu ba don halin mu ba don ayyukan mu ba don falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalan Allah darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu su masu jogorafin sama suna ce wannan rana tamu dinnan inda za a kai ta kusa da jauza haskenta sai ya zama kamar hasken dan tocin nan da likitan ido yake yake kunnawa idon idon mutane haka ranar za ta zama saboda girman jauza din ita kuma duk gabaki da abin da yake ba aljanna ba ne ba a shigo aljanna ba da mace ɗaya daga cikin matan aljanna za ta ɗaya ko cikin nayyara ɗin nan abubuwan nan masu haske duk sai su mutu saboda haskenta ya kashe haskensu haka kuma ita kuma matar aljanna ta sama ta biyu domin ita aljanna hawa hawa ne ba kan wuta ba in ta leko aljanna ta ɗaya hasken su ya mutu saboda hasken ya fi karfin su ɗauka ba za su ga ɗauka ba haka na uku ya ta leko na biyu haka na hudu ta leko na uku haka na biyar ta leko har a kai takwas to madaukakin aljanna ita ce firdaus ita ce akwai ala illiyin saboda haka annabi ke cewa in za ku roƙi Allah ku roƙe shi ya ba ku aljannar firdausi Allah mu roƙe ka kai mana gafara ka yaje mana ka ba mu aljannar firdausi da farar ka ba don halin mu ko aikin mu ba karar rau jannatul firdausi nuzula خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا kuma in sun shiga cikin aljannan nan za su dawoma ne fa har abada ba za su nemi cewa a sake musu gida ba su kaura don al'adar ɗan adam idan ya daɗe a wuri kuma zai yi sha'awar a kai shi wani wuri mana shakata to in su shiga jannan ba sa sha'awar a kai su wani wuri a canja musu wani wuri su koma ba sa sha'awar wannan har abada suna zaune a wurin sai daɗi yake karuwa in annabi ya ɗauki mutane ya kai su wajen Allah sun je wajen fadan Allah in sun ga Allah wujuhun yawmin nazira ila rabbiha nazira da kar za a dawo da su aljanna sai a basu a can wajen Allah to wannan alherai duka kar a yi wasa da su a zubar da su akan biyan bukatan wani ko biyan bukatan duniya nan wanda take kamar yadda Allah ya faɗa muku haka take khalidi na iya za su dawo ba a cikin Allah ta da mu la yabguna ba za su nemi shi wannan wurin da za a canja musu a kaurar da su ba za su nemi wannan bora ba da.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا mai sauraro za ka yi mamaki ka ce yaron annal musa mai magana da allah har ilimin da ya ɗiban nan wajen allah gaba da gaba har ilimin nan da allah ya rubuta masa cikin attaura amma allah sai da haɗa shi da wani bawa ba wanda ko sunansa ba fara qur'ani ba sai kudin ba faɗi sunansa ba don waliyi ne a kan abin da ya tabbata amma ya yi can ne har annabi su izama da Musa ya yi hakuri ya dade da wannan mutum domin su ilimi da yawa kuma abubuwan mamakin iri iri da suka faru wannan abubuwa din shi annabi Musa alaihi salam maganar jirgi ai kaman pilot ne mai tuka jirgin sama mai tuka jirgin sama in bai lura jirgin samansa ba ya taho da buta aka ce an shiga jirgin ruwa in za a huda jirgin fa ba zai yadda ba ya manta da jirgin sa fa yake haihuwa kan ruwan yana wucewa ba abin da faru ko ba haka bane to mashi wannan Musa da shi ne yazo da mujiyar sa sanda kai buga sai ya wuce yanzu ba hoto bane ya shiga rigar wani ne من شجرة الأغنام والبار مدين بالشقة والمعين ما نفذت كلمات الله سمعوا in an tura wannan tawada na kogin fosil guda bakwai din nan duk abin da na gani a duniya sai in shi ruwar karami a ce za a yi rubutu da wannan ruwan tawada da wannan kayan da yake cikin duniya don an bar shi alƙalma din nan kullu kamar kamar yadda yace wala wannan waqt min shajaratil aqlam wal bahr yamuddu min ba'di sab'at aburin ma nafat kalimatullah to bangi ya saba in an yi magana waliyar ne ke faɗin wannan magana wancan magana an faɗi magana da kuma da yake masu shi yasa da karshe aka faɗi wannan nan ku an faɗi magana kadir da zulkar naini da ashabu tawfi da shi yasa aka faɗi wannan da Musa da da harkokin zo akwai ce da kogin Pacific zan kuma wasu koguna kamar sa guda bakwai amma da su tawada wa wuri sannan duk abin da aka gani a duniya a bai da shi alkalami ai ta rubutu ai ta rubutu me za a rubuta kalmomin Allah wata ilmomin Allah sai sai tawadar ta kare abin rubutun ya kare ilmomin kalmomin Allah din ba su kare ba saboda haka kai mutum ya rubuci kansa in ya dan yi ilimi kaɗan ya tara jama'a ya ta kurari duk wanda ya saba da abin da ba haka bane wafa ba kulli zai ilimin alim ko mai ilimin ka akwai wanda ya fika tun daga annabi musa ya zama almajirin wani ko wani ya karantar da shi tare da da Allah yake magana fa Allah ne kuma tura shi Allah ya yi mana wa'azi da wannan kada mutum ya kira yana buƙi ya ce ba kamar sa ilimi duk abin da ya wuce ilimin sa kariya na bai yiwuwa ba haka bane kamar yadda muka zo faɗi jiya annabi Adam a wurin Allah ya karatu wa Allah ma'a rumar da a kullaha saboda haka duk abin da annabi adam ya aifa yana da ilimi sai dai in bai gwada ba bai in bai je makaranta ba ko bai samu ilhama ba to sai su kashi biyu ga sharul bariyati sun gaji ilimi ga khairul bariyati sun gaji ilimi to abun kunya ne in nasara sun yi abun ilimi sun yi satellite sun yi computer sun yi jirgin sama sun yi abubuwa mamaki ka ce kai waɗannan mutane sun ci gaba amma in waliye sun yi magana in ta wuce harka ka ta karya na bai yiwuwa yaya sharrul bariyati yayi abin da baka iya yi in khairul bariyati yayi ka ta karya ba yiwuwa wannan fa khairul bariyati shi kafiri ba Allah ya yarda masa ne amma bai yarda da shi ba ya yarda masa amma bai yarda da shi ba saboda haka yake yin komi a cikin karamar da Allah ya bashi ta zama wanda dan adam wa karramna bani adama shi ko wannan dan adam musulmi Allah ya yarda da shi ya yarda masa to dan me shi in yayi abun mamaki ba za ka yarda ba amma wannan sharru bariti yayi ka yarda in khairu bariti yayi ba za ka gajiyar da ikon Allah ba zai yiwu bai yiwa al'amura duka gabaki daya akwai mustahil abin da ba zai yiwu ba akwai wajib abin da ba yadda za a kau da shi akwai kuma ja'iz to duk abin da ya shafi halitta ja'iz ne in Allah ya ga dama yi in ya ga dama ba zai bari ba zai ba zai yi ba ja'iz ne to amma abin da ke mustahil kamar yin annabi bayan annabi Muhammad wannan ba zai ba har abada Allah bai bai bai nufi zai yi wani annabi bayan Muhammad ba irin saboda haka mutane su kula kan كان لم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا likalimati rabbi da kogin Pacific za a mai da shi tawada saboda rubutun kalmomin Allah Ubangiji a ƙaro wani Pacific din ma guda bakwai duk abin da aka ne mai da shi har kalma za a rubuta kalimati rabbi lanafidal baru Allah ce na rantse da zati na sai wannan kogi ruwansa ya ƙare duk kabla an tamfa da kalimati rabbi kamun kalmomin Ubangiji na su kare ka gaya musu ya Rasulullah haka walau jina bi mislihi madada ko da mun kawo ba kogi daya ba ko da koguna bakwai ne sai sun kare ruwan ya kare kalmomin Allah ba su kare ba domin duk abin da ke halitta ne sunan sa ma indakum ma indakum yan fadu kalmomin Allah kuma inda Allah ne ma inda Allah bakin
قل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا wannan ayoyi tun daga innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula har zuwa karshe idan mutum yana so ya tashi da asuba in ya karanta su in zai kwanta duk awan da ka faɗi lokacin za ka tashi in kace kana so ka tashi karfe hudu ne ko hudu da minti biyar ko hudu da rabi to lokacin iyaye za ka tashi in dai ka karanta kamun ka kwanta bacci ka ce ina so Allah ka tashe ni lokaci kaza karfe hudu da minti kaza to in lokacin ya Allah zai tashi ka innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula har zuwa karshen sura karshen surar sura kafi to kuma karanta waɗannan ayoyi Allah zai kiyaye sharrin karshen zamani na dujjalanci Allah zai kiyaye karshe sharrin karshen zamani duk zalunci kana ganin gaskiya ka kita kiriki ka koma kariya duk mai karanta waɗannan ayoyi Allah zai kiyaye sharrin duk zalancin zamani قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل يا موسى يا رسول الله إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي كجاء موسى ni mutum ne kamar yadda kuke cewa ma anta illa basharun misluna ai kai mutum ne kamar mu eh gaskiya ne ni mutum ne kamar ku amma ba kamar ku ba sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne wato ta wajen mutuntaka kowane mutum mutum ne mutuntaka kaga mutum da kai yana da kunne yana da hanci yana da baki yana da kirji yana da hannaye guda biyu yana da kawawa guda biyu kuma yana shan numfashi yana shan ruwa yana cin abinci yana yin rashin lafiya yana tashi yana yin aure yana yin aihuwa wannan in lokacin mutuwa zai ya mutu to kowane mutum akan wannan shi mutum ne amma mutane iri iri ne annabawa su Allah ya riga ya ɗauke su ya ajiye su wajensa in kai imani da shi ma sai ka haɗa masa da su kaga wannan in su mutane ne amma ba kamar mutane ba kenan sannan sabon da yake bin bayan su na waliyai su suna tare da mutane su mutane ne kuma suna tare da annabawa suna ɗauke da aikin annabawa kamar yadda muke buga misali su kullum dai kamar security wannan akwai waje Allah ne da wannan ayatai ne su kamar dare da rana ne wannan annabawa rana ne a fili ake ganin sha'anin su wannan ku asiri ne da daddare a cikin dare ne to mutane duk mutane ne amma bambancin abin da ya raba mutane annabawa su mutane ne amma annabawa ne ba dukkan mutane ne annabawa ba an musu isma ana yi musu wahayi Allah ya zabe su ya aike su waliyai mutane ne amma ba dukkan mutane ne waliyai ba su waliyai mutane ne wanda Allah ya ja su cikin asiri yana tare da su yana yi musu magana cikin ilhama ko matansu balle mazansu kamar yadda zamu shiga cikin wannan suratu Maryam ko mata daga cikin waliyai Allah yana magana da su balle maza ko na bani Isra'ila balle na wannan al'umma to haka kuma musulmi musulmi ne shi musulmi musulmi ne musuluncin na cikin zuciyarsa in an tashi aiki kuma za a ga aikinsa wanda ba musulmi ba mutum ne amma ba musulmi ba yanzu misali ka ɗauki mutanen gaba ki dukkan musu yi nufin fili ɗaya ka yi musu fareti gaba ɗaya ba za ka iya gane wannan dangi kaza ne wannan dangi kaza ba a sai kowa ya yi magana a san danginsa ta haka mutane duk mutane ne amma annabawa annabawa ne a cikin zamowansu mutane waliye waliye ne a cikin zamowansu mutane musulmi musulmi ne a cikin zamowansu mutane ahlul kitabi ahlul kitabi ne cikin zamowansu mutane munafikai munafikai ne cikin zamowansu mutane masu tsafi masu tsafi ne cikin zamowansu mutane wanda suke ba su da Allah wato communism su ma mutane ne a cikin mutane a to ni kan mutum ne kamar ku amma yuha ilayya Allah ya yi wa'ayi zuwa gare ni bambanci kenan wane mutum inda Allah ya yi maka wayi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya fifita manzon Allah kan dukkan halitta wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd tilka ar-rusul faddalna ba'dhum ala ba'd yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid inna gaya muku a cikin wayin da Allah ya aiko mini farkon abin da zan gaya muku zan gaya muku annama ilahukum ilahu wahid Allah ubangijin ku shi kadai ne ba da abokin tarayya ba shi da da ba shi da abokin tarayya ba shi da da annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih duk mutumin da yake son kyakkyawan gabo da Allah ubangijinsa shi mumini wancan mumini da muke magana Allah ya samu daga cikin su wanda aka zo aka yi masa albishir kamar fa mutumin da yake neman a zabe cikin wani babban matsayi na gwamnati ne aka kawo masa albishir ya zama minista minista ma na abu kaza aka faɗi muhimmin abin kuma ya riga ya san gidajen ministoci shin ba zai rika yin dokin ran da za a kira shi zai tare ba don haka wanda zai mutu mumini kullum shi yana ɗauki ne in ciwon ajali ya kama shi an zo an masa albishir din to ɗauki yake a zo a ɗauke shi ɗauki yake a zo a ɗauke shi to faman kana yarju liqa rabbihi duk wanda yake kaunar kyakkyawar gamuwa da Allah ubangijinsa falyamal amalan salihan to ya aikata aiki na gargari aiki mai kyau wanda Allah ya bada umarni da shi ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad ya isar da shi ta hanyar bayin Allah waliyai daga waliyai kuma suka miƙa wa almajiran su malamai malamai kuma suka mika wa almajiran su almajiran suka mika kai aiki irin aikin su mai kyau in kana son kyakkyawan gamuwa da Allah wala yushrik kada wannan mutum yayi wani tsafi kada ya hada ahadan wani bi ibadati rabbih a cikin bauta Allah ubangijinsa anan dan a tabbatar maka maganar walittaka ake yi aka ce ahadan anan da na kawo da andadan fala tajalu lillah andadan in ana kore kafirci a shirku na kafirai sai ce fala tajalu lillah andadan domin ainihin shirkun hawa uku ne yadda musulunci ke hawa uku shirku akwai shirkun jaliyun akwai shirkun khafiyun akwai shirkun akhfa shirkun jaliyun tsari a fili mutumin da kansa in ka tambace shi ba musulmi bane shi in yayi sallah tsafin sa zai baci ko ko shi dai ba musulmi bane to wannan shirkun jaliyun kenan kafirci a fili ba buya to wannan wanda yake cikin sa baya cikin musulunci shi yake mukabala da musulunci akwai shirkun khafiyun shirku ne amma yana boye shi kuma dogara da dukiya dogara da mutane dogara da dangi in wani ya mutu an yi na halaka in kaza ya halaka ina zama kaza to duk baka dogara da Allah kenan Allah ce wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina ba tawakkali kenan baka dogara da Allah ba kenan ka dogara da dukiyarka ko ko wanen ku ko su wanen ku a ka dogara da Allah shi kadai in ka dogara da waɗancan abubuwa ba Allah ba kai shirku amma shirkun khafiyun shirku boyayye wanda yakan samu yawancin mu'minai yakan same mu domin idan wani ya maka wani abu ya ce in dai wani ne za a bai bayyanta ba ba za a bashi ba bayan kai wahala ko ba ba za a baka din ba daga da farko zai ce ashe wannan abu kaza wani ne na ji ya hana to dama wani ai baya sona da alheri ni ai dama abu in ya biyo ta hannu wani bana bana zamani zan samu dama ni na riga na tabbata in dai akwai wani wani ba zan samu ba to gobe in ka zo ka ce ashe na ji labari wani da Allah dai bai yadda ba to imani ya dawo Allah ne bai yadda ba to imani ya dawo shirku wannan kafiri ya tafi to shine shirkun kafiyun shirku ne amma baya hana mutum ya zama musulmi to yana rage imani ne baya rage baya baya fitta mutum daga musulunci wannan shirku na biyu yana muƙabala ne da imani islam iman ihsan shirkun jaliyun shirkun kafiyun shirkun akhfa to shirku shirkun akhfa to wannan in Allah zai kore wannan shirku na farko zai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kar ku yarda ku dauki kayan tsari ku mai da su abokan tarayya wa Allah kada ku yi haka in ku zai na khafiyun din nan sai ce fala ta tsuma Allah adam kada ku bauta wa kowa tare da Allah kaga in kana bauta mai kyauta maka din har lokacin sallah ya wuce saboda shi ke kyauta maka kaga ka bar bautan Allah kenan ka bauta masa fala ta tsuma Allah adam ana ke a wannan wuri inna imani din ne na shirkun khafiyun na shirkun afa kuma wannan hijabi hijabi wato hijabi idan mutum yana mumini amma bai yi wusuli an yaye masa hijabi ba to ba zai iso wannan wurin al'isanu an ta'budallaha ka annaka tarahu nan ba sai an kauda hijabi kaji Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an ku bauta Allah kar ku hada masa komi to in an ce kar ku hada masa komi din nan ba mu iya wannan sai wajibi shine kawai ba zai iya hada wannan komi ba كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه to wannan shine shirkun da yake mukabala da ihsani shirkun jaliyun mukabala da islam wanda yake cikin sa kafiri ne ba musulmi bane shirkun khafiyun ina mukabala da imani wanda yake cikin sa ba cikin ba mai cikakken imani bane shirkun akhfa ina mukabala da mukamul ihsani wanda yake tare da shi to shi kuma mahajubi ne ba wasili bane wa nafsuka siwa idza qulta ma aznabtu kana mujibatan wujuduka zambun la yuqasu bihi zambu suna cewa idan ka ce ai ba ni da laifi saboda haka na yi kaza na yi kaza an ce wanda ya kaza ai an masa gafara yanzu nan na yi kaza na gama saboda haka ba zunubi Allah ya wanke zunubi sai su wancan sai ce ba zunubi amma an ce ko kai kana nan to ai kasan zunubi ya zautun da kana nan tare da Allah Allah shi kadai ne karka hada masa komi wa abdullahi la shiriku bihi shay'an na ihsani ne to wannan na walittakan nan na tsakanin imani da ihsani shine ahadan ake cewa wala kuma kana yuri ka rabbihi bal ya'mal amalan salihan duk wanda yake kaunan saduwa da Allah ya gyara aikin sa kada ya sa shirkun riya duk abin da zaka kai wa Allah karka sa riya a ciki kuma kana yuri ka rabbihi bal ya'mal amalan salihan wala yushrik kada ya hada ahadan wani bi ibadatihi a cikin bauta Allah ubangijinsa سورة مريم عليها السلام مكية وهي تسع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم كان رحمة ربك عبده زكريا
سورة مريم عليه السلام مكية وهي تسع وتسعون آية lokacin da aka yi tarjama wannan sura a wanda suka tarjama suran bangaren kenan wanda akwai bangaren malaman da suke cewa maryam annabiya ce kuma maryam ba annabiya ba ce shugabar mata cikin dukkan halittar Allah ba kamar Fadima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma iyakan matsayinta siddiqi ya ce ko da yake ta hau makamin qurbaniya ita Fadima amma ita Maryam ba ta hau makamin qurbaniya ba siddiqi ya ce wa ummuhu siddiqatun kana ya kula ni fa'am ita siddiqi ya ce to an tarjama an ce alaihi salamu to an dauki rinjayen wanda suka ce mata annabiya wai saboda an zira ta cikin zirin annabawa an ce wazkur fil kitabi maryam wazkur fil kitabi ibrahim wazkur fil kitabi isma'il wazkur fil kitabi musa wazkur fil kitabi isma'il wazkur fil kitabi idris saboda haka ita ma annabiya ce saboda haka aka mata wannan tarjama luqman ko aka ce surat luqman makkiyatun ba za mu tarjama alaihi salamu ba to wannan sura wanda ake ambatonta da suran maryam alaihi salam kamar yadda muka karanta a wajen tarjama din wani mutum su waɗansu masu abin nan masu wata mazhaba in sun kira ahlul baiti kowane ahlul baiti sai ta aliyu alaihi salam hasan alaihi salam hussein alaihi salam sai wani ya ce kai yaya kana ga mutane ba annabawa alaihi salam kai yanzu ina ce assalamu alaikum na laifi kai ba na ce maka assalamu alaikum balle balle hasan da husaini saboda haka don mun ce maryam alaihi salam ba komai alaihi salam din makiyatun wannan sura ta sauka ne manzon Allah yana makka tana da aya 99 tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ain sad a ka'idan wannan alqur'ani idan an yi rubu'i to in an zo shiga rubu'i na gaba mashigarsa sai an karasa da sad da aka yi rubu'in farko aka kara suratul al'ami sai aka ce alif lam mim sad aka sa alhamdu wato kaida kenan alhamdu lan ami to da aka yanzu rubu'i na biyu nusu kenan rubu'i na biyu sai aka kawo alhamdu alhamdu kafi to yanzu a shiga juz'i rubu'i na gaba sai aka ce kaf ha ya ain sad duk wannan juz'i ya kare kuma za a faɗi alhamdu wato alhamdu suratu sabai za ta sadar qur'ani da zikir to wannan duka wannan isharori ne Allah alim muradi bi zalika ala kulli halin da in kaga sa irin wannan sadaqa Allahu azim wa sadaqa rasuluhu karim sadaqa Allahu azim sadaqa rasuluhu karim in kaga sa sadaqa Allahu azim wa sadaqa rasuluhu karim wala jiza bi sidd wa sadaqa bihi ulaka wal muttaqun lokacin da wannan sura ta sauka da aka ce kaf he ye ayin sad zikru rahmati rabbika abdahu zakariya inna da rabbahu da an khafiya da jibril ya ce wa annabi kaf yace karka fassara na sani ha yace shi ma na sani ya yace shi ma na sani ayin yace shi ma na sani sad yace shi ma na sani saboda sirri tsakanin Allah da annabi li waqtum ma Allah la yasuni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal akwai lokaci tsakanina da Allah komai isan mala'ika bai san tsakanin abin da ke tsakanina da Allah ba komai isan wani manzo bai san abin da ke tsakaninmu da Allah ba ai ba za ka manta ba daren Isra'i da Miraji wani wuri ya kame ya zauna yace wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ya zauna a maganin tukewa yace shi dai iyakan inda aka aje shi bai ta wuce nan ba annabi ko ya wuce ya keta hujube duk gaba ke da ya wuce har ya je inda halitta ba ta zuwa Allah zalla inda halitta ba ta zuwa sallallahu alaihi wasallam kaf ha ya ain sad sai aka raba surar gida biyu ayoyinta daga nan har zuwa saura aya ashirin da wani abu da ya yake ayoyin suke gane saboda kaf ha ya har a kai sauran aya ishirin da wani abu sannan a canja in an ce ka haya me za a ce sad to na kusa ka kasawa da dan din nan har har sura ta kare asasan wariya to daga asasan wariya din nan ba za ka kara ganin kuma aya ta zo da sunan ya ba sai da dal saboda sad dal din nan da haka aka raba kaula asar din nan za ka samu cikin karatunmu wazkur fil kitabi wazkur fil kitabi maryam wazkur fil kitabi ibrahim wazkur fil kitabi musa wazkur fil kitabi isma'il wazkur fil kitabi idris to kaula asar din nan wasu malamai sun ce wazkur fil kitab kitab din nan wanda aka wuto da aka ce alhamdulillah da anzala ala abdihi kitaba to wannan kitab din ne aka so wannan surar da shi da wannan kitab din to ya kaf ha to nan ku akwai Ibrahim babban baki a cikin bakakinsa Ibrahim akwai ha akwai ya akwai yaya a cikin surar akwai kuma Zakariya a cikin surar a akwai Isa a cikin surar ta kuma ka riga ka ji dai sadakallahu lazim to wannan sirrori ne daga cikin sirrorin Allah ubangiji shi kadai zan fassara waɗannan abubuwa za mu shiga cikin karatun wannan sura kenan kamar yadda surorin suke irin waɗannan bakaken da Allah yakan ajiye su ko waɗanne mutane su ta maganganu a kansu gwargwadon yadda Allah ya fahimtar da su amma dai fassara na ƙarshe Allah a rubuta da hibi zalika don saboda zuwan su a biyar din nan can da aka ce alif lam mim na surar surar bakara an kawo bakake guda alif lam mim bakake guda uku yana nuna zuwa hadatu zati wasifati wal asma'i uku kenan to akwai inda ake nuna guda ɗaya kaman kaf kaman sa tajallin zati kenan ɗaya akwai inda ake nuna biyu kaman baha kaman yasin kaman hemim biyu biyu to nan kuma tajallin zati wa sifati kenan in an nuna uku kamar na alif lam mim din tajallin zati wa sifati wal asma'i kenan in an nuna guda hudu kaman alif lam mim ra to shi ma tajallin zati wal asma'i was sifati tajallin zati was sifati wal asma'i wal asrari an dawo tajallin alamul jabarut kenan to in an kawo an kawo har guda biyar irin nan to an hada dukkan hadarorin gabaki ɗayan su wato da nafsu nafsu da qalbu da aqlu da ruhu da sirru duk an hada su kenan yadda suke muƙabala da hadarorin Allah a hahutu da lahutu da jabarutu da malakutu da nasutu su haɗe a haɗa dukkan komi da komi ya zama guda biyar kenan kaf ha ya ayin sat kaman he mim ayin sin kaf to sun cika kenan anan babu kari zikr rahmati rabbika abdahu zakariya ubangiji na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura za ta fara da haka za ta ambata maka irin tausayin da Ubangijinka ya ji na Zakariya lokacin da yake maraicewa yana roƙonsa. To, yana maraicewa yana roƙonsa. Saboda haka kenan mu ma mu rika maraicewa muna roƙon Allah. Saboda haka yanzu an gama kissarsa, kissar waɗannan annabawa, an shiga kissar shugabansu a cikin suratul Baha, an shigar da kissar Annabi Musa, an shiga sura annabawa gabaki da an faɗi magana sai ce أولئك يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وأنن da kuka ji wa'annan da kuka ji duk ayyukan alheri an bada su ne suke gaggawa in an ce fa ru'ila Allah su ne farkon masu tafiya kuma suna roƙon mu in abu ya dame su na nema ko na tsoro to za mu ajiye nan sai mun dawo gobe Allah mana gafara Allah shi kan iyayen mu to mai ba shiga dariƙa za ku ji sharadi in an shiga dariƙa ba a fita ko maza ko mata in an shiga dariƙa tijjani ba a fita domin ɗaukar alkawari ne wa abu bil adi innal ada kana mas'ulan bayan kun ji alqur'ani ya ce wal kulima rabbika bukratan wa asilan ya inna lakum la zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asilan to kun dauki alkawari za ku yi in an shiga ba a fita ba a da wata dariƙa ba a ziyarar wasu wali da suke cikin tijjaniya za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a za a girmama iyaye za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ba a shanta ba za a kwatanta ayyukan alheri a riga yi gwargwadon iko ana nisan miyagun ayyuka duk wanda ya karɓi wannan na ba shi da riga tijani ko ban samu hannunsa na kama ba ya je tambayi mukaddami ya koya masa yadda zai Allah ya mana gafara Allah ya iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu da wanda zaka shi wannan da alheri Allah biya bukatunmu na duniya da na lahira Allah biya mana bukatunmu Allah biya bukatunmu da suke neman addu'a wurin mu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauka musulunci Allah ya kiyaye mu kiyaye addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya mu zauna lafiya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma hirin duniya da lahira Allahumma rahmana rahmatullahi rabbil السلام عليكم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحج والحج والهدي لا سلالك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم بلا قوس بالخرطوم ليلا وإنني قد الشوق